أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي dukkanin dangi na yabo da godiya da jinjina da kirari shi tabbata ga sarki mai kowa mai komai allahu tabaraka wa ta'ala wanda ya sake kaddar saduwanmu a wannan markazi mai albarka markaz adda'awatu ilallahi wa rasuli wanda yake karce dispensar garin da magaram jamhuriyatin Nijar yau insha Allah muna sha takwas da watan safar yani wata na biyu a kalandar mu ta musulunci shekara ta biyar bayan hijira ta manzan tsira farin jaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina wanda ya dace ko kuma yin muwafaka da uku da watan Septambar wata na tara shekara ta da ashirin 2023 meladiya insha Allah ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratul baqara mun zo aya ta biyar tafaddal ala ramma mashkuran ma'adura
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله تبارك وتعالى يتي wasta'inu bisabri ku nemi taimako a wajen Allah bisabri da hakuri wassalati da sallah wa inna hala kabiratun ita sallah abu ce babba illa halal khashiyi da sai masu tsoron Allah ya ne eh tamuruna nasu bil birri wa tansawna anfusakum wa an yi su wannan an yi su duka nan ne za a tashi nan haka yi zancen hadisi na abu huraira a tamuruna nasu bil birri wa tansawna anfusakum wa antum duk bayanin da aka yi daga ka hadisi mai tsawo Allah ya ce wasta'inu bis sabri ku nemi taimako a wajen Allah bis sabri da hakuri wasala da yawan sallah wa inna hala kabiratun ita sallah abu ce babba illa alal khashiyin sai fa masu tsoron Allah idan kun ga ashe sallah ba sai fa duk wanda kaga ya shajirce a sallah to mai tsoron Allah ne na'am wallahi shi yasa malamai suka ce dukkanin annaba ma sun yi sallah na'am na farko annabi Ibrahim Allah ya ce wa najjaynahu wa lutan ila al-ardi allati barakna fiha ila al-ardi allati barakna fiha lil'alamin وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وأوحينا فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين kun ga ana da annabi ishaqa da annabi lulu da annabi ibrahim duka sun yi sallah Allah ya ce wa najjaynahu wa lutan ila al-ardi allati barakna fiha lil alamin ina fata mu yanka wa habna lahu ishaqa wa yaquba wa kullan ja'alna salihin ina fata mu yanka anan da annabi lutu da annabi ishaqa da annabi ibrahim duk sun yi sallah to haka annabi ibrahim lokacin da ya ajiye iyallan shi yace su yi sallah yace inni askantum min zurriyati
inni askantum min zurriyati biwadin ghayri dhi zar'a biwadin ghayri dhi zar'an 'inda baytikal muharram rabbana liyuqima as-salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim ka gani rabbana ya ubangiji ka sanya su masu tsaye da sallah rabbi inni askantu min zuriyati bi wadin ghayri zi zar'i inda baitikal muharram rabbana li yuqimu salat ina fata mu yanka to haka shi annabi Ibrahim kin karan kanshi yace rabbi ja'alni muqimas salati wa min zuriyati جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم kaga annabi Ibrahim shi kanshi yace ya ubangiji ka sanya ni nima in tsaye da mai in zama mai tsaye da sallah Allah rahma yo annabi Isma'il ma ya sallah wa zukur fil kitab
واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صديقا نبيا إنه كان صادق الوعد.
إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا ina annabi Ismail shi ya yi sallah ya umarni iyalan shi da bi da sallah ya ce wa zukur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana yadrabihi umarniya kenan ita sallah yani addini ne ibada ce ta annaba gaba ɗaya kafa na'am annabi Muhammad qul inna salati قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين inna dainaka alkausar إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر
ina fata mu kai sallah wallahi sallah ta yi nutsuwa ta sa ma nutsuwa ta gyara ma jiki ta sa ma haske mai aharar ya ce fa iza a taita ila sala in ka zo sallah fa farid albaka min ad-dunya wa ma fiha washtagil bi muraqabati maulaka allazi tusalli bi wajhi fa alayka bi dawamil khushu'i fiha ina ba za mu da yace in ka zo sallah ka kakkabe zuciyarka da duniya da abin da ke cikin duniya ka shagaltu da kai kana biza bi da mahaliccinka washtagil bi muraqabati maulaka allazi tusalli li wajhi umadi ba wani abu annabi tayi me yin sallah lokaci biyar kamar misali da ko gidanka akwai korama yanzu sai mu bada misali da basar ko fisin akwai gidanka akwai wannan kullun sai kai wanka so biyar annabi yace dauda ta yi saura ta tarka to haka mai sallah lokaci biyar zinihi ba zai yi saura ta tarka Allah ya ce a aqim salata li duluki shamsi ila ghasaqi al-layl ملك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا
innal hasanatu yuzhibuna إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين
sanadiyar sauka wannan aya innal hasanatu yuzhibuna sayyi'atu zalika zikira sababin saukar wannan aya wani mutum ya zo gurin annabi Muhammad ce manzan Allah na samu wata mace na irin gumiyar da sauransu amma ban yi fasikanci ba amma abun yanzu yana muni zai na tuba na yi regrete ina fata mu bai sai annabi ya ce ya yi kyale shi yana zaune sai Allah ya sauko innal hasanati yuzhibuna yo ai aiki mai kyau yana tahiyar da munana aiki kenan sal anan hasanat ai sallah ta lokaci ne yuzhibuna sayyi'ati duk abinda kai na sabo ta ya tahiyar ta tahiyar da shi babu sabon babu tayi tayi si primar ke shi ina fata muku sallah tana kawo arziki sallah tana ba da lafiya sallah tana sa bukatar ka tafiya duk wani gurin ka ya cika sai a sallah shi yasa aka ce duk wanda ya kula da ɗawainiyar sallah ma'ana wannan wahalwalin ana zaune lokacin sallah ya kuje kuyi ku yanke wani uzurin kuje kuyi sallah to shi kuma Allah zai dauke mai duk wahalwalin duniya ina fata mu shi yasa Allah subhanahu wataala yace ita sallah tanha anil fashai inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar aka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani shi kowai shi aiki shi barawo ne da wani aiki sai sata annabi yace yana sallah aka ce annabi yace to za ta hana shi alfasha za ta hana shi duk wani abin da yake da sata da alfasha in dai kaga kana sallah kana sako to insha Allah wannan sallahi ta hana ka sako amma ba wani hadisi da ake kawowa ba na ƙarya da ake cewa wai duk wanda sallar shi bata hana shi ba alfasha bata hana shi sako ba ba abin da za ta ƙara mai sai nisa da Allah kenan ya fasa asali ma kenan in yana wannan ya rika mi sallah ya ƙara akan sallar da yake yi karshe ya dai sai ta hana shi da nassi na Qur'ani inna salata tanha ana take to kai kuma ka ce wai hadisin ji aka yi mallam ta zuduhu salatuhu kushu'an wattaqawa fa laysa min allahi illa bu'dan duk wanda sallar shi ba ta hana shi ba alfasha da kaza ba ba ta sa mai tsoron Allah ba to ba abin da zai kara a wajen Allah sai dai ma yi nisa da Allah kenan wannan kaga wani sai a huda mai tsammani kenan a'a ka yi ta yi dalilin alfasha da kai dalilin sallar ta yi mai nasi ne na ƙur'ani ko ba nasi ba inna salata tanha wala zikirun lahi Allah ya ce wasta'inu bis sabr ku nemi taimako da hakuri was salati da sallah wa inna hala kabiratu ita sallah abu ce babba da Allah ya ce babba ce babba ce yanzu wanda bai saba ba gani wahala take bashi Allah wanda bai saba ba wahala take bashi amma in ka saba ba ta baka wahala in baka yi ba baka jin daɗi ina fata mun fahimta annabi sallallahu alaihi wasallam yace an sanya mana horin cikin ido na a sallah horin cikin annabi yana so ya horin cikin me yake yi sai yace arihina ila zarati ya bilal na'am bilal abu ne mi sallah mu samu hutu mu daga ran ya bace yace mu je ayi sallah na'am eh yanzu wallahi ka auna kai da kanka in ka zo kana sallah kaga kana nishadi kana jin daɗi sallar ka lahiya kai kin da me imani amma gaga kai an dami an kyaka kawai da Allah wannan tunta za ake yi wannan wahal muna da uzuri ne ni ina da aikin yi wani wallahi yana ganin sallah kawai ganin rishin aiki ne kawai dan da yana cikin aikin shi za a tada shi to sallar munafikai ke wai za ka mu ila salati ka mu kusala yurawun nan nasa wala yadhkuruna Allah Allah ya ce wasu da yino bin sabar wasu sala inna halar kabiratun ta sallah abu ce babba illa halar kashi da sai masu kushu'u masu tsoron Allah ashe yanzu in kaka kana cika sallah kai mai kushu mai tsoron Allah Allah ya tabbatar kai mai kushu mai tsoron shi ne mai tsoron in dai kana cika sallah amma yanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi kamar yadda yace sallu kamar ra'aytumuni ni sallah yadda ku gani ina sallah sai Allah ya ce allazina ala ramma allazina yadhunnuna mulaqu rabbihim ilayhi raji'un Allah ya ce allazina yadhunnuna sune wanda suke da yaqini masu tsaye da sallah sune allazina ismul mawsul ne da abin da ya gabata na'am sune wanda yadhunnuna suke da yaqini anan kalma ta yadhunnuna yaqini yake ba wai shakki ba wai suna zato ba can ma da Allah ce wa anna zananna allan taqula al-insu wal jinnu ala lahi kaziba to nan ma wa anna zananna mun yi yaqini inji al-janna allazina yazunnuna sune wanda suke yaqini annahum mulaqu rabbihim cewa su za su hadu da ubangiji wa annahum ilayhim ilayhi raji'un lalle su ga Allah kuma za su koma to wannan su ne masu imani masu tsaye da sallah su ne allazina yazunnuna su ne wanda suke da yaqini annahum mulaqu rabbihim cewa za su gamu da ubangiji ba suke zato ba suna da yaqini wa annahum ilayhi raji'un kuma su ga Allah za su koma Allah ya musu sakamako subhanahu wataala sai Allah ya ce ya bani isra'ila بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم وأني فضلتكم على العالمين Allah ya ce ya bani Isra'il ya ku banu Isra'ilawa Yahudi ke mutanen shikokin annabi Yaqub daga nan ne aka fara banu Isra'ilawa Allah ya ce uzkuru ni'mati allati ana amtu alaykum mutuna ni'imar da na muku wa andi faddaltukum Allah ya ce ni na bibita ku alal alamin a musu sauran talikai a banu Isra'ilawa Allah ya bibita su da ilimi shi sa Allah ya ce wa laqad tarnahum ala ilmin ala alamin ونذكرناهم على علم على العالمين
Allah ya ce hakika mun zabe su ala ilmin mun ba su ilimi alal alamin a zamanin talikansu mutanensu sai kowa ilimi su yahudu ba ana yin ba alal alamin a musu talikan duniya gaba daya a zamanin su sun yi kowa ilimi kuma a zamanin su hallo annaba sun yi yawa a cikin banu isra'ila yahudu ni ma ce ko ba ni ba ba shine Allah ya ce ya bani isra'il uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum ku tuna ni'imar da na muku wa au wa uzk- uzkuru ni'mati allati kun san wannan ya bani isra'ila da mun ce nace mana uku ce a cikin suratul baqara akwai ta jiya da muka karanta ya bani isra'ila zukuru ni'imati allati an'amtu alaikum wa awfu bi ahdi ufu bi ahdikum wa iyaya farahun ga tanan ta biyu ya bani isra'ila zukuru ni'imati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamina akwai ta karshe a can wajen karshe karshe sai Allah ya ce ya bani isra'ila zukuru ni'imati allati an'amtu alaikum wa anni fadaltukum alal alamin wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'an wa la yuqbalu minha shafa'atun wa la yukazu minha 'adalun wa la hum yunsarun to akwai kuma ta kuma da ita wala bi kazu bila shafa'atu ko to ita kuma wancan ta karshe ya bani isra'ila zukuru nimati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum alal alamin wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'an wala yuqbalu minha adlun wala tanfa'u shafa'atun wala hum yunsarun ta baya wala yuqbalu minha shafa'atun wala yukazu minha adlun ita kuma ta gaba wala yuqbalu minha adlun wala tanfa'u shafa'atun ai sai qur'ani ina ba za ku qur'ani sai ana zuwa can ana ya fasarta can ya ji hada can da can ina ba za ku na'am sai tafsirul qur'ani bil qur'ani shi qur'ani shi yake fasarta kanshi da kanshi wallahi to anan ubangiji subhanahu wataala yace ya bani isra'ila ya ku bani isra'ilawa uzkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa tuna ni'mar da muku wa li faddaltukum ni na fifita ku alal alamin a bisa sauran talibai kun gani Allah ya fifita su da ilimi Allah yana tunatar da su ni'mar da wani guri ma Allah subhanahu wataala ce wa iz qala Musa liqaumi ya qaumi uzkuru ni'mati allati an'amtu uzkuru ni'matallahi alaykum iz ja'ala fiikum anbiya'a wa ja'alakum mulukan wa ataakum ma lam yuti ahadan min al'alamin wannan tana maida kenan ina fata fahimta annabi Musa ya ce ya ku bani Isra'il ku tuna da yawan da Allah ya muku iz ja'ala fikum anbiya yayin da Allah ya sanya annaba da yawa a cikin ku wa ja'alakum mulukan ya sanya masu mulki da yawa a cikin ku wa atakum ya ba ku malam yuti adam min alalamin abin da bai ba mu daga cikin ta ni ma ce ko ba ina ba sai Allah ya ce wattaqu yawman واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل ولا يقبل منها ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون sai Allah ya ce wattaku yawman ku ji tsoron wani wuni wani wuni wanda la tajzi nafsun an nafsin shay'a wata rai batta sakanta ma wata rai wani abu wani wuni wunin kiyama wala yuqbalu min shafa'atu kuma ba a rusar ceton wani a wannan wurin ka ba da ceto a in Allah ya rake ce ta a a nan haka kace an kore ceto duka a a ai ana nihin ceton da waɗansu suke riyawa a nan gidan duniya babu shi na ƙarya na shehunai amma akwai ceto inda za a gane akwai ayoyin ceto Allah ya ce manzan lazi ya shifa الذي يشفع عنده إلا بإذنه manzan lazi ya shifa inda hu illa mai izini kenan wanda ta tabbatar akwai ceto wa zai yi ceto a wajen Allah sai da izinin wa wani guri Allah ce wala ya shifa una illa ولا liman yattara يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون wala shi ba kuna fusta ceto illa limanin tarra sai wanda Allah ya race ta kai Allah ramma ulillahu shafa'atu قل لله الشفاعة جميعا duka ceton gaba ɗaya na Allah ko wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai yi shi ma ba zai yi ba da radin kanshi sai da izinin ba kenan waye duka ma mai ceton ashe duk wanda zai yi ceto sai Allah ba Allah ya ba shi uzunin ya yi ceto kuma in zai yi ceto in ya tashi zai yi ceto ba ta zai ba bari in je in ceto wani da wani a list za ba shi kuma yadda mai tauhidi ake ceto to wani wanda ake cewa zai yi ceton ma a nan gidan duniya shi ma bai da tauhidi kai sai an ceto shi kai in an je ma a ceto shi ba a yarda ba amma yake cewa shi zai yi ceto ina fata mu Allah subhanahu wataala yace wala yuqbalu min shafa'atu aran nan ba wani wanda ake amsace ta shi wala yuqbalu min adlun Allah bai amsacin hanci babu babakire aran na'am babu handamazation na'am babu sama da fadi babu kasa da fadi na'am babu arugurguje na'am babu al'ante na'am babu asabar asun asambade na'am babu a a a a ance azar Now, now, نعم a gama a raba.
a gama a raba a zo a yi a yi s- wannan kin karya a ce to to yanzu misali an turo eh za a je a nemi bashi a wajen America ko a em- em- a majalisar barke duniya to to za a muna so ne za a sayi abinci talakan Niger ba su da abinci to to mu zauna sai su zauna sai su ce to yanzu sai a rubuta takarar sai a amso bashin wai ka zauna bashin da aka amso shi da sunan kuyen Niger amma su- ku ɗan niyyar kun ci wannan kudin na bashi a mu ne ma da su mu ne mun mu ciki نعم mun mu ciki wannan bashi ko kai malamin da kai kana ciki malamin ma shi kana ciki Ah, malamin te dukkan mu kara to kai kana ciki mu amma mun mu ciki duk sauran al'umma ta musulmi kai ana bunka ah, ina shiga.
ina fata ku kun ga kudin amma hau zama za su yi a tebur a tsara ga shi a amso kudin kudin a amso ina fata mu amma aikin ba a yi ba amma a takarda an yi amma kudin ya shiga rikin amma aikin ku ba ku gani ba ina fata mu sai a ce za a muku likita za a muku gaza za- duk ƙarya ce sai su arziki eh za a yi tsokura ku amso ku yi kalaskin ma mu mu yarrawa da kalaskin ma barar tana ma Ku am- kun taɓa amso ma ku yi makaranta ko masallaci sun ta gidan taimaka ma barayi suna da gidan taimaka ma gajiyoyi Difference came shago.
to yanzu kaji kuke amsa ya Ah, ba ka burkin ne.
Allah ya ce wala yuqbalu min adlun ba a wasa cin hanci babu cin hanci wala hum yunsaruna ko babu wani wanda zai taimaki wayin su in ba taimakon Allah ba kamar yadda ubangiji subhanahu wataala a wata aya yace ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mawludun huwa jazin an walidihi shay'an inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakum alhayatud dunya wala yaghurrannakum billahi algarur ina fata muku نعم a ran da dai babu wani mai amsar cin hanci Allah shi bai amsar cin hanci bai amsar yin rashawa bai baba kere shi gaskiya da gaskiya ce shi adalci ne Allah kuma da mai shi yasa ya umarce ku yi adalci yace inna Allah ya amuru bil adli wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yana 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun Allah yana muku wa'azi نعم shi yasa ai adalcin Allah shi yasa sama da ƙasa ta tsaya daren ba abin da ya shakka fatta ko karkarwa wasa ma rafaha wa da almizan Allah ta daga rishin adalci ne yasa kaga ana rishin zama lahiya duk rishin adalci rishin adalci ne kai yasa kaga ana talauci rishin adalci ne yasa aka samu yan ta'adda rishin adalci ne yasa aka samu barayi duk rishin adalci inda an yi adalci da duk wannan abun wala mu yusuf kuma babu wani mai taimakon wani kiyamata idan kai ma kai aikin da kawai Allah ne zai taimake ka dan babu wani mai jibinta mai taimako sai Allah shi kuma Allah ba ka tsira mai in ka zo da mai kyau sai Allah ya ce wa izin najjaynahu min ali fir'auna وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم
sai Allah tabaraka wata'ala ya ce wa izin najjaynahu ku tuna ku banu isra'ilawa yayin da muka tsere da min ali fir'auna daga yallan fir'auna shi fir'auna a lokacin nan kabilar su kibdawa shi kuma banu isra'ilawa kabila annabi musa ne yahudu a lokacin nan su mumunai Allah ya ce ku izina jera ku yayin da muka tsira zarra ku ku yahudu min ali fir'auna ga iyallan fir'auna yazumunakum suna dandana muku su al'azabu mummunar azab wace ce azab ga tana yuzabihu da abnaakum suke yanka diya maza wa ya sa yi nisa ku sai su wanzar muku diya mata ma'ana ya ci ɗari wa fi zaliku cikin wannan bala'u akwai jarabawa min rabbiku daga ubangijinku